ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا يمتشي نرانا الاثنين ثلاثين غوتن أكو آه غوتن بيكو hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda kuma shi ya yi daidai da sha tara ga watan uku miladiya ta dubu biyu da bakwai a darasinmu na goma a cikin wannan littafi mai suna ƙa'idatun jalila wassuli wal wasila wallafar bijimin malamin nan shaikhul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taimiya al-harrani al-dimashqi wanda ya rasu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana shekara 728 malam ibn taimiya a karatun da ya wuce na wancan satin yana mana magana a kan waɗanda suke riƙon kaburburan wasu bayin Allah annabawa ko salihai suna neman abinda suna nema a wajensu abinda ake nema a wajen Allah suna kiransu kamar yadda suke kiran Allah suna neman agajinsu kamar yadda suke neman agaji a gurin Allah wanda ibn taymiya yake gaya mana cewa aikata haka abu ne da ba shi da asali ba shi da tushe a cikin kowane irin addini da Allah ya turo babu wani annabi da ya taɓa karantar da al'ummarsa irin wannan aƙidar. tun daga kan annabi nuhu kan annabi adam har zuwa kan annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallama babu ɗaya daga cikinsu wanda ya yi umarni da haka illa iyaka wannan wani abu ne da waɗanda suka karkacewa hanyar annabawa daga cikin ahalin kitabi suka kira haka nan waɗanda suka karkacewa hanyar annabi sallallahu alaihi sallama daga cikin musulmi suka kirkira suke kiran wasu ba Allah ba suke neman agajin wasu cikin abin da babu wanda zai iya yin shi sai Allah ya ce wannan ba shari'a ba ce ta annabi sallallahu alaihi sallama bai shar'anta wa al'umma ta musulmi yin haka ba. babu wani nassi da ya goyi bayan wannan babu wani dalili da yake nuna wajabcin haka ko kasancewar haka mustahabbi abinda duk bai zama wajibi ba a cikin wannan addinin kuma bai zama mustahabbi ba to ba addini ba ne bai zama wajibi ba kuma ba mustahabbi ba ne to ba ya zama addini to har inda ibnu taymiya yake cewa وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة duk wata bid'a da ba ta zama wajibi ba ba ta zama mustahabbi ba to bid'a ce mummuna fa hiya dalalatun bi ittifaqil muslimina bata ce wannan kuwa da haduwar musulmi gaba daya har ya ce wa man kala fi ba'dul bida'i wanda aka samu cikin malamai ya ware wasu bid'o'i yana faɗa dangane da su cewa inna ha bid'atul hasana cewa irin wannan bid'a mai kyau ce fa inna ma zalika idza qama dalilun shar'iyyun annaha mustahabba hakan za ta iya zai iya zama karɓaɓɓe idan aka samu wani dalili na shari'a a alƙur'ani ko sunna ko ijma'i wanda yake nuna cewa wannan abin da yake yi kuma ya sa masa suna bid'a abu ne mai kyau abu ne da ake bukatarsa to a nan ne zai ce bid'a hasana amma idan ya rasa wannan dalili to babu abin da zai sa ya ce masa bid'a hasana kuma ya karbu wannan magana ta ibn taymiya ta sa wasu suka yi tambaya shin ko shi kansa ibn taymiya ya yarda da kashe-kashen bid'a akwai bid'a hasana kenan da wacce ba hasana ba musamman ma ga watan maulidi ya ku a wancan a wancan lokacin da ya wuce an yi ta artabu tsakanin ahlus sunna da waɗanda suke mabiya bid'a da masu goya wa bid'a baya domin gida uku aka kasu akwai 'yan bid'ar da su suna nan suna bid'ar su kuma suna morewa akwai abin da suke samu a ƙarƙashin bid'a din akwai waɗanda kuma suke yaƙi da bid'a din ko mai wahala da za su shiga duk irin tsangwamar da za a yi musu za su yaƙi bid'a din akwai kuma waɗanda suna nan suna goyon bayan bid'a din su ba su je an yi dandazon da su ba to amma kuma suna nan suna ganin cewa a ƙyale 'yan bid'an nan su ci gaba da bid'ar saboda su ma akwai wata maslaha da suke take tattare da a kyale 'yan bid'a din wanda watakila nan gaba za mu zo za mu yi magana wacce ta shafi tafiyar sunna da kuma irin maƙarƙashiya da ake ta ƙoƙarin a yi wa tafiyar sunna musamman abin da ya shafi karantar da tauhidi sun san ko annabawa ko annabawa ba su yi husuma da jama'ar su akan komai ba irin irin tauhidi shine mihwar na kusuma bain al-anbiya wa bain umami aj'al al-alihata ilahan wahida yanzu yazo ya ce Allah ɗaya kawai za a bautawa wannan shine dalilin husuma wataƙila za mu yi bayanin wannan a wani majalisi na nan gaba ba da daɗewa ba to abin da yasa na ga in dawo baya kaɗan don in ƙara yin bayani akan wannan nukta dangane da abin da ya shafi ibn taimiyya saboda ganin yadda wato ibn taimiyya yake kace-kace da bid'a tun a zamanin har zuwa yau yan bid'a ba wanda suka sa a gaba irinsa to kuma sai wasu suke so su jawo shi sahu sai su ce shi ai babu ne kuma yana goyon bayan mu to yanzu da wani zai ga wannan zai carar ya cafki shi ai gashi ma nan ibnu taymiya ya ce akwai bid'a hasana to shi yasa nake so karanto mana ibnu taymiya yana da wata risala da banganta ba amma an ambace ta cikin sunayen littafansa qa'idatun fil bid'ati fi sunnati wal bid'a wa anna kullu bid'atin dalala yana da wata risala mai wannan a unwani to a cikin littafin sa iqtida'u siratal mustaqim mukhalafata ashabil jahim a cikin juz'i na biyu shafi na saba'in da takwas ya saba'in tamanin da bakwai zan karanto mana kaɗan daga cikin abin da ya faɗa dangane da abin da ya shafi bid'a bayan ya yi wata magana wacce take mun sha maimaita ta cewa al'aslu fil ibadati Allah yushra'u minha illa ma shara'ahu Allah asali a ibada babu abin da zaka ɗauka a matsayin ibada face abin da Allah ya shar'anta to sannan ya kawo baya ya kawo nusus da dama waɗanda suke nuna rushewa bid'a da 'yan bid'a suke nuna babu abin da yake makarkashiya ga addini irin bid'a kuma bid'a duk sanda ka ga bid'a a guri to za ta haifi wata bid'a kamar yadda alhasanatu min sawabil hasana alhasanatu ba'daha in aka yi in kai aikin kirki to sai wannan aikin kirkin zai haifar da wani aikin kirki shi ma in kai zai haifar da wani wanda ita ce ka'ida ta addinin musulunci to haka nan aikin asha shi ma duk inda yake to zai dinga haifar da wani irinsa da an samu bid'a to za ta dinga kyankyashe wasu bid'o'i a gefe da ita to yake cewa al-gharadu anna hadhihi an-nusus ad-dallata ala dhammi al-bid'a mu muna ja mu karanta dan a ji larabcin yadda yake in ma mun fassara ba daidai ba za ka ji don wasu ba sa karantawa sai dai a dinga maka hausar ban sani ba saboda ba zai karantu ba in an zo ja za a yi ta kokowa da bakin ko ku a'a saboda in an tashi yin kwange sai a yi kwange a ruwan sanyi kai baka san me aka saba me aka rage أن هذه النصوص الدالة على ذم البدعة معارضة بما دل على حسن بعض البدع cito akwai waɗanda suke cewa waɗannan nusus nusus waɗannan nasi da ake ta kawowa wanda suke nuna kushewa bid'a ai suna cin karo da wasu dalilan da su kuma suke nuna akwai wasu bid'o'i masu kyau yana hikaito maganar maganar yan bid'a ce in ma min al-adillati shar'iyyati sahiha ko dai a samu dalilan daga cikin dalilai na shari'a ingantattu aw min hujjati ba'd an-nas ko kuma aje ana kalato su daga cikin hujjojin wasu mutane allati ya'tamidu alaiha ba'd al-jahilin irin hujjojin da wasu jahilai suke dogara akai aw al-muta'awwilina fil jumla ko masu yin ta'wili a dunkule thumma ha'ula'i al-mu'ariduna lahum huna maqamani su masu waɗannan waɗanda suke tirjiya akan cewa duk bid'a bata ce suna da matsayi guda biyu ibn taymiya yace matsayi na farko ahaduhuma an yaqulu kaji sun ce fa idza sabata anna ba'd al-bida'i hasanun wa ba'daha qabih fal qabih ma naha anhu shari' idan ya tabbata cewa sashin bid'a yana da kyau wani sashi kuma baya da kyau fal qabih ma naha anhu shari' to mara kyan shine wanda shari'a ta fito ta ce kada a yi kamar yadda aka ce kada a yi zina kada a yi caca kada a sha giya to wannan shine bid'a mara kyau kun gane falsafar wa ma sakata anhu min al bid'i sauran bid'o'in kuma da ba a ce kada a yi ba falaysa bi qabihin to ba ba mumuni bane bal qad yakunu hasanan tayu ya zama mai kyau ba fahaza ma ya ƙuluhu ba'abuhum wannan wani abu daga cikin abin da wasu suke faɗa almaqamu sani yace matsayi na biyu kuma an yi ƙala an bid'atin mu'ayyana a duba wata bid'a ta musamman a waro wata bid'a a kalle ta a ce wa hadhihi bid'atu hasana ai wannan bid'a tana da kyau li'anna fiha min al-maslahati kaita wa kaita saboda akwai maslaha iri kaza iri kaza iri kaza a ciki ai muna da jin wannan lokacin jin hakan yayi wa ha'ula'il mu'aridun waɗannan waɗanda suke turjiya wanda ba su yadda da waɗanda suke turjiya akan waɗancan nasussuka da suke nuna duk bid'a bata ce ya suna cewa laysat kullu bid'atin dalala ba duka bid'a bace bata haka suke cewa ko ibn taymiya yace wal jawab yace ansa akan wannan magana ta su amma al qawlu inna sharra al umuri muhdathatuha fadar da za aka ce dukkan sharrin al'amura mafi sharrin al'amura kirkirarrun cikin su wa inna kulla bid'atin dalala kuma kowace bid'a bata ce wa kulla dalalatin finnari kuma kowace bata makomarta wuta wa tahzira من الأمور المحدثات da kuma gargadi akan abubuwan da suke kirkirarru a addini wannan magana a ce bid'a ba ta da kyau mafi sharrin al'amari kirkirarre ne yace to wannan fahaza nasu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan nasin manzon Allah ne kaga ba na kowa ba na manzon Allah ne shi fala yahillu li ahadin bai halatta ga wani ba kowane ne shi an yadfa dilalatahu ala zambil bid'i yace wannan nassin baya nuna sukan bid'a ba wanda ya isa ya faɗa haka wa man naza'a fi dilalatihi fa huwa muragib wanda duk yace zai yi jayayya akan zamantowar wannan dalili ne da yake nuna sukan bid'a yace zai yi jayayya akan haka to yana turmusa hancin sa ne a ƙasa yace amma al-mu'aradat fal jawabu anha bi ahadi jawabaini amma abubuwan da suke kawowa sai ai abu kaza gashi kuma yana da kyau kuma ba bid'a bane kuma ba shi a zamanin manzo Allah hada qur'ani ba ba hada ba sai a lokacin sayyidina abubakar ha makarantu buɗe makarantu ai ba a buɗe makarantu ba a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ba a rubuta ilimi ba ba a yi nahawu ba ba a yi balaga ba ba a yi kaza ba a yi kaza ba a yi kaza ba yace irin waɗannan abubuwa da suke bujurowa da su su kuma za a ba da ansa a kansu ta fuska ɗaya daga cikin hanyoyi guda biyu imma an yi ko dai a ce inna ma tabata husnuhu fa laysa min al-bid'i duk abin da yake da kyau ta fuskar shari'a ya tabbata ta fuskar shari'a kyakkyawa ne to baka isa ka ce masa bid'a ba fa yabqa al-umur mahfuzan la khususa fi kenan maganar da manzo Allah din nan yayi yace kullu bid'atin dalala yana nan babu abin da yake fita daga ciki yana nan a gamewarsa wannan fuska ta farko ko hanya ta farko wa in ma an yuqal ko kuma a ce ma tabata husnuhu fa huwa maqsusun min al umum abinda duk yake da kyau ta hanyar shari'a shari'a ta tabbatar da abin yana da kyau to da man can abin nan ya an yi takhsisin sa ne daga cikin wannan umumi an fitar da shi daga cikin umumin kullu bid'a wal amul maqsusu dalilun fi ma ada surat at-takhsis idan kuma aka samu nassin da yake am sannan aka fitar da wasu abubuwa daga cikin umuminsa to sauran abubuwan da ba su fita ba da dalili suna nan za a yi hujja da wannan am a kansu da Allah ya ce hurrimat alaikumul baitatu wad dam ya haramta mushi ya haramta jini nassi sai ya zo ya fitar da mushen fara da raka da kibi ya fitar da saifa da hanta daga cikin umumin jini to kuma duk sauran wani jini yana karkashin wannan nassin in banda wannan da ya fita babu kuma abin da isa ka zo ka zare kuma ka ce shi ma banda shi sai ka samo masa nassi kamar yanda waɗancan suke da nassi shine yake nufi da wal'amul makhsus dalilin fi ma ada suratul tafsis suratul tafsis yace fa man i'taqada anna ba'd al-bida'i makhsusun min hadha al-umur wanda duk ya duba wata bid'a ya ce wannan bid'ar ba za ta shiga ba karkashin kullu bid'atin dalala ya ware wata bid'a ya ce ba za ta shiga karkashin wannan ba ibn taymiya ya ce ihtaja ila dalilin to yana buƙatar ya kawo wani dalili ko yasluhu littafsisi wanda ya dace ya iya zama ya keɓance wasu abubuwa sun fita daga karkashin wannan kullu bid'atin dalala din yana buƙatar ya samu wannan وإلا كان ذلك العموم اللفظي المعنوي موجبا للنهي idan ba haka ba kuwa wannan umumi na kullu bid'atin zalala yana nan ya game dukkan wata bid'a babu abin da za a zare da karkashi yace summal mukhassasu huwa al-adillatu mukhassisu huwa al-adillatu shar'iyya sannan ba komai zaka zo kawai ka ce ai ga wannan ya fitar da kaza malam wani ya yi magana ya ce ban da kaza ai su wani suna yi ai an daɗe ana yi wani da wani fa ne a garin nan suka fara wannan ba shi ne zai taksisin umumi ba me zai yi taksisin umumi yace al-adillatu shar'iyya dalilai na shari'a min al-kitabi wa sunnati wal ijma dalili na shari'a da aka samo shi a alkur'ani ko a sunna ko ijma'i nassan wa istinbatan ta hanyar nassi ko ta hanyar istinbati wa amma adatu ba'd al-bilad amma kasancewa al'ada ne a gari kaza aw aksariha ko wasu garuruwa da yawa haka ake yi duk duniya yanzu an yadda ana yin wannan abu kuma yanzu su zo kawai kwanan nan su ce ba za a yi ba to ibn taymiya ce kasancewar yawa yawancin garuruwa ana yin abun al'adar su ce su yi aw qawlu kathirin min al-ulama ko ko da dama malamai sun ce ayi aw al-ubbadi ko wasu da suka shahara da bautar Allah aw aktharihim ko mafiya yawancin su ma wa nahu zalika da kwatankwacin haka falaysa mimma yasluhu an yakuna mu'aridan li kalam rasulillah wannan bai zai yiwu ba ko kadan a ce shine zai zama yana kokawa da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce gari kaza wane kaza wane kaza masu ibada masu girma masu ilimi masu waye masu waye wannan ba magana ce ta ilimi ba ba za ta iya cin karo da maganar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam hatta yu'araba bi ballantana ma ballantana ma wani zuci to ga wannan ya kuma za a faɗi wannan magana ba za su yi ba to yace wa man i'taqada wanda duk zai dauka a aqidarsa anna akthara hadhihi al'adat al-mukhalifati lis-sunan yawancin waɗannan al'adu da yake ta magana yayi ta magana su maulidi su waye su waye shi wanda zai dauki waɗannan abubuwa mujma'un alaiha ya dauka an yi ijma'i ne akai bina'an ala anna al-ummata aqarratha ganin cewa ko ina da ina ana yi yace wa lam tunkirha an rasa mai cewa a daina fa huwa muqti'un yace duk wanda zai zaci an yi ijma'i to kuskure yake fi hadha al-i'tiqadi cikin wannan aqidar tasa فإنه لم يزل أبني بأبوشي با ولا يزال في كل وقت أقوى لوكتي بذا أبوشي أنا ساب من ينهى عن عامة العادات المحدثة المخالفة للسنة بذا أبوشي با أقوى زمني أقوى لوكتي أنا ساب وأن سكي هني akan wasu al'adu da aka kirkiro kuma suka yi karo da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam وأما ما يجوز دعوى الإجماع وأما من يجوز دعوى الإجماع بعمل بلد أو بلاد من بلاد المسلمين وما يجوز دعوى الإجماع بعمل بلد أو بلاد من المسلمين فكيف بعمل طائفة منه فأبدا بزيه با ka yi hujja ka duba garuruwa kaza da kaza da kaza da kaza suna abu ka yi hujja da wannan an ce hujja ba za ta tsayo da wannan ba to yaya kuma hujja za ta tsayu da aikin wata ɗariƙa ko wata ƙungiya ko wata jama'a ta musulmi a ce ai yan kaza suna yi a ce kuma wannan ya zama hujja idan ya ci gaba da cewa idan ya zama yawancin malamai sun ja da malikiya akan amalu ahlul madina akwai garin da ya fi madina alheri a wancan lokaci amma aka ja da maliku manya-manyan malamai fa irin su laifin ibn sa'ad irin su shafi'i suka ja da maliku akan batun ya yi hujja da aikin mutanen madina idan a wannan an ja da shi waɗanda a wannan lokaci ga ilimi ga imani ga tsoron allah babu bid'a a madina a lokacin amma duk da haka an ja da maliku akan ka'idarsa ta amalu alil madina to ina kuma ga garuruwan da bid'a ce ma ta kafa kuma a ce da su za a yi hujja to wannan abin da yake faɗa kenan to in takaita muku dai har ya zo yake cewa wa idan arafta annal jawaba an hadhihi mu'araba idan ka riga ka fahimci ba da ansa game da wannan mu'arada wato suja da nassin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bi ahadil jawabaini da ɗaya daga cikin ansoshin can guda biyu fa'ala taqdirain a bisa dukkan kaddarawa biyu ko dai mu ce asalin abin da duk za a nuna a ce yana da kyau kuma ya tabbata yana da kyau to ba bid'a ba in kuma aka ce a'a ai bid'a ne to ba wani abu bane ya fitar da shi ya zama mai kyau sai dalili in ba an samo dalili ba akan kowace bid'a wacce zai fitar da cewa wannan tana da kyau to tana nan cikin umumi yace to bisa wannan takdiri guda biyu ad-dalalatu min al-hadisi baqiya dalilin wannan hadisi akan sukan duk bid'a tana yana nan la turaddu bima zakaruhu abinda suka faɗa ba zai iya zama raddi ba wala yahillu li ahadin bai halatta ga wani ba bai halatta ga kowa ne ne ba an yuqabila hadhihi al-kalimata al-jami'ata min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-kulliyata ya dubi wannan kalma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wacce ta gabe komai da komai wacce take dunkulalliya karkashin ta abubuwa da dama suka shiga ya kalle ta ya kawo wani abu da zai yi karo da ita kamar da yace wahiya qawluhu kullu bid'atin dalala da manzo Allah yace duk bid'a bata ce ya fuskanci wannan kalma gamammiya ta manzon Allah bi salbi umumiha yace zai soke umuminta yace zai soke gamewarta yace bata game ba yace bai halatta wani yayi wannan ba wa huwa an yuqal a samu wani yace laysat kullu bid'atin dalala ai ba duk bid'a ce bata ba yace bai halatta ba fa inna hadha ila mushaqqati ar-rasul aqrabu minhu ila at-ta'wil to wanda duk yayi wannan magana to wannan ba za ka ce da shi yayi tawili bane wai ka ce wani tawili yayi ka bashi uzuri yace wannan ya fi kusa da wanda yake sabawa manzon Allah مشاقات الرسول ده الله يقول من يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مسيرا تتبو وند زي تي ليست كل بدعة ضلالة to wannan ba wani tawili ne da za ka bashi uzuri ba a ja'in ja yake da manzon Allah بل الذي يقال فيما ثبت أنه حسن من الأعمال التي قد يقال هي بدعة abinda za a ce da shi ya tabbata cewa kyakkyawa ne daga cikin wasu ayyukan da a wasu za su iya cewa bid'a ce kamar irin gina masallaci sa lasifika kaza da kaza wanda muka ce wannan dukan su suna shiga karkashin almasalihul mursala kamar yadda shatibi a cikin al-ittisam yayi dogon bayani mai tsawo akan wannan yace inna hadha al-amal al-mu'ayyan masalan laysa bi bid'ah wannan aikin da ya tabbata yana da dalili ba fi da bane fala in da fil hadith bai ma shiga karkashin hadisin ba aw in daraja lakinnahu mustasna min hadha al umum ko kuma ma ya shiga a iya cewa in aka dube shi a matsayin wani abu ne da babu shi yanzu ya samu a iya ce masa sabo ta fuskar luga a ce masa bid'a kamar yadda sayyidina Umar ya ce wa jam'in da mutane suka yi a bayan Ubay ibn Ka'ab a sallar tarawih ni'matul bid'atu hazihi yana nufin bid'a lugawiyya ce to in aka ce ya shiga sai a ce lakinnahu mustasna an tsame shi min hadal umumi daga wannan gamewar gaba daya li dalili kaza wa kaza saboda dalili iri kaza iri kaza allazi allazi huwa aqwa min al-umum dalilin da yafi karfin wannan umumi ma annal jawabal annal jawabal awwal yace tare da cewa amsa ta farko cewa abinda duk ka gan shi mai kyau shari'a ta tabbatar da shi to ba bid'a bane yace wannan ansa ta farko yace azwaji ta fi kyau wa hadha jawabu fihi nazar wannan na biyu kuma da za a iya cewa ai bid'a ce amma an fitar da ita daga cikin urumi yace fihi nazar akwai abin dubawa a ciki ba za a sallama masa ba fa inna qasd at-ta'mim al-muhit ظاهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الجامعة إن كدوا wannan. dunkudalliyar magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in ka tsaya ka kalle ta zaka fahimci lalle an yi nufin a gama komai da ita duk bid'a an yi nufin ta shiga ciki fala yu'dalu an maqsudihi ba bai kamata wani ya karkace wa manufar manzon Allah ba da yake kullu bid'a wani ya karkace wa magana kullu din nan shi bi abi huwa wa ummi alaihi salatu wassalam mahaifina da mahaifiyata fansa ne gare shi tsira da aminci su tabbata a gare shi wannan a takaice na karanta muku ya yi dogon magana ya rufe da wannan magana ibn taymiya ya ce akwai bid'a hasana da ba hasana ba to dan kada wani ya zo ya kai mana surutu ya yi ta wani kai kawo a cikin fatawa ta goma shafi na ɗari uku da saba'in ya yi irin wannan magana fatawa juz'i na goma shafi na ɗari uku da saba'in a can ma ya ƙara dawo da mu yace yayi cikakken bayani a nan a zo a karanta shi yasa na hakuran ɗauko wannan ɗin ban ɗauko fatara ɗin ba amma a can ɗin ma yana cewa wal muhafazatu ala umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalala muta'ayyin a tsaya a tsare cewa maganar manzon Allah ɗin nan da yace duk bid'a bata ce ta game dukkan wata bid'a yace wannan wajibi ne abin da ya faɗa a can fatawa kenan ya ce ya yi dogon bayani a zo a samu a nan an gane ko saboda haka waccan magana kamar yadda muka yi a wancan a wancan satin muka ce ibnu taymiya yana magana ne akan akwai irin su Izzuddin ibn Abdussalam sultanul ulama wanda ya shahara a zamaninsa da yakar bid'a har suka yi ta rikici da ibn Salah babban malamin hadisin nan akan salatul raga'ib sallar rabin sha'aban in sha'aban ya raba tsaka a tara mutane a wasu salloli ya hau minbari ya hudu ba ya ce bid'a ne kace kace da abu ibn Salah kuma gashi malami kuma da shi ake yi kuma shi bai yi magana ba har sai da Izzuddin ibn Abdussalam ya zo yi maganar to daga nan shi kuma ya ga a'a mutane fa kuma suna ta kallon sa ai gashi tare muke yi da malam sai shi kuma yake to ai ko bid'a ce dai ko hadisin ma bai inganta ba ai dai tana da wani asali tunda dai sallah ce sallah kuma in baka bar mutane sun yi sallah ba sai su yi wata barna din sai ya rubutu ya yi ta kokarin da ya kare kansa yace ya sallama hadisin bai inganta ba to amma dai da a bar su su je su yi wani abu ba mai kyau ba ai gara a kyale su yi wannan izzuddin da abdulsalam yace baka isa ba yayi rubutu akan wannan ana nan musa jala ce an buga ta zalbani ya yi tantikin ta shi saboda ka tashi kaga ana yi ka kasa inkari saboda ganin kwaljinin wuya ta jama'a ka kasa inkari ana yi da kai shekara da shekaru yau kuma kana jin nauyi ka fito ka zare jikinka ka ce ai ba kyau domin jama'a za su kalle ka ce me yasa da ake yi baka faɗa ba wannan yayi maka nauyi ka fito ka ce bakin kuma wannan shi yake samun dukkan wani malamin da ya taso yana bid'a kuma bai hana ba sai wanda Allah ya ji kai illa man rahima rabbuk galibi yana duba cewa ai an dade ana yi kuma ya gina mutane akai kuma shine ma mai bayarwa shi mukaddami ne shi yake rabawa to kuma kawai rana tsakai zare jikinsa ya bar ku a tsakiya ya ce shi ya fita to yana ga cewa wasu ma za su tsoron jama'ar su kashe su to sai ya hakura dai ai tai a hakan in ya so dukkan yadda zai ya kare kansa wasu kwane-kwane da meye meye dai zai ta yi amma wannan duk ba zai kai shi ko ina ba to mu komo littafi ce fa hadha aslun jami'un wannan asali ne wannan ka'ida ce abinda da yayi magana a baya din nan na cewa duk abinda ba ya da tushe a alkur'ani ko hadisi magabata na kwarai ba su san shi ba ba zai taba zama addini ba ya ce wannan ka'ida ce da take jami ta tattari komai kowane abu za ka isa shi karkashin wannan ka'ida abu kaza addini ne eh to aka a bani aya a bani hadisi a gaya mun wani sahabi ne ko waɗanda sahabbai ne suka yi aiki da shi wannan ka'ida ce da za ka ɗabbaka ta a ko'ina ala kulli man amana billahi wa rasulihi ka'ida ce da ta wajaba akan dukkan wani da ya imani da Allah da manzonsa an yasba'uhu an yasba'ahu ya bi wannan ka'ida wala yukhalifu sunnata al-ma'luma kada ya sake ya saba wata sunna sananniya wa sabila sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal ansar kada ya kuskura ya saba wa hanyar waɗanda suka rige al-awwalina waɗanda suka riga kowa shiga musulunci waɗanda suke na farko min al-muhajirin wal ansar daga waɗanda suka yi hijira da waɗanda suke al'ansar mutanen madina wallazina taba'uhum bi ihsanin da waɗanda suka bi bayan su da kyakkyawan aiki bittiba'i man khalafa sunna wato da bin wanda bi ihsanin bittiba'i man khalafa sunna wal ijma' al qadim wato da bin hanyar waɗanda wanda ya saba wa sunna ya saba wa ijma'i da daddan ijma'i ba wani ijma'i sabo ba da yanzu a zo a kirkire shi a ce ai an haɗu an yi ijma'i ka san akwai sanda wani lokaci idan aka aka nannago wata bid'a to da an zo an fara yaki da ita sai ko wasu malaman bid'a din sai su yi taro sai su sun yi ijma'i ko wanda ba ita wanda ijma'i ba to wajibi ne mutum ya kada ya saba wa sunna sananniya kada ya sabawa tafarkin magabata na farko almuhajiri na ansar ta hanyar yabi bittiba'i ta hanyar yabi wanda ya saba wa sunna ko ijma'i da daddi wato babu maganar cewa wane wane shi ne yake abin don haka ya kamata a yi a daina hana mutane su yi a kyale su su kayan su wannan ba zai zama hujja ba la siyama wa laysa ma'ahu fi bid'ati imamu min a'immatul muslimina musamman ma babu wani limami cikin limaman musulmi wanda ya taba ma faɗar a yi wannan bid'a din zuwa ba an zo ana maganar maulidi ba za a taba ka maka cewa ga inda maliku ya ce a yi maulidi ko aka ji tarihin ya taba yi ba ko imamu shafi'i ko imamu abu hanifa ko bukhari ko muslim ba za ka taɓa samun wannan ba to da yau ma a ce maliku ya ɗanyi to kaga abin sai ba abin kwarjini ko ci to ai maliku ya yi to sai a tsaya dai a yi ta ɗan duban abin kuma ana ɗan kwarjini duk da dai bid'a ce ba za a fasa cewa bid'a ba ce to amma dai zai yi kwarjini la siyama wa laysa ma'ahu fi bid'atihi imamun min a'immatul muslimin kaga malam sai ya kira abin bid'a ko da kana da ko da akwai wani babban malami da yayi ijtihadi yace ayi to abin ba zai fita daga sunansa bid'a ba yana nan bid'a ne to sai dai ya fa a ce dukkan alqurunul almashhudu la bil khairiyya duk sun wuce abin babu shi sai kuma daga baya lokacin da abubuwa suka tabarbare kai sai ya zama abin ba ba wai ba wai a ce ko ko ko wani limami da ake jinjinawa ba a'a wasu waɗanda suka shahara a tarihi da barna da fasadi da cin zarafin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da ahlus sunna da kashe malaman sunna irin su daular ubaidiyya a ce su suka zo suka fara yin abu daula ta 'yan shi'a bakar shi'a su suka fara yin abin a masar a karni na hudu kamar yadda muka yi magana a wancan a wancan zaman daular ubaidiya ka je ka duba littafin subul a'sha fi sanatul insha mujalladi na uku a wancan karan duk mun rubuta mun faɗi wannan mun faɗi shafi da komai ko al-khitat na al-matrizi inda za a ga yadda ma ake maulidin a wannan daula din ta shi'a kuma irin wannan har ta zama kuma wani abu ne da har za a ana ta wani kai kawo a ce mai bid'a ko ka a ce har wani yana shakka ko ku a'a tunda dai ana an saba yi kai a yi shiru ai ba zai yiwu ba kamar yadda ibnu taymiya ya ce ba za a gushe ba a kowane zamani ana samun waɗanda suke hana mutane bid'a ce la siyama wa laysa ma'ahu fi bid'atihi imamun min a'immatul muslimin musamman ma babu wani limami cikin limaman musulmi da yake tare da shi a bid'arsa wala mujtahidun babu wani mujtahidi yu'tamadu ala qawlihi fi dini wanda ake dogaro akan maganarsa a cikin addini babu shi wala man yu'tabaru qawluhu fi masail al-ijma ko wanda idan ana ijma ana batun ijma'i za a ji shi bai yace babu irin wannan malamin don a cikin malamai ko a cikin masu maganganu na ilimi akwai waɗanda ana iya zina da su a ijma'i in aka ce an yi ijma'i sai aka ga a shi ya faɗi wata magana saɓanin nan to ijma'un bai kafu ba musamman ma a zamanin da ake hikayar ijma'i a ce a tabi'ai an yi ijma'i sai a samu cikin tabi'ai kuma wani ya faɗi magana da ta saba ma wannan kuma ya tabbata ya faɗa to ijma'in ya rushe sai dai a ce mafiya yawancin malamai in bandawa ne ga abin da suka ce to akwai kuma waɗanda saboda kawai kutso kai suka yi cikin cikin harkar ilimi ɗin kawai dannowa suka yi ba su da nasibi a cikin ilimi ɗin dora su aka yi to irin su daman ba a waiwaye su komai ma suka faɗa ba a waiwaye su don an san su kuburu su za su faɗa ba a kwata-kwata ma lissafa su cikin masailul ijma wan niza' mas'ala ta ijma'i ko ta musayyan ra'ayi ko ta musayyar abin da ta jayayya ba a ma izina da su to ba ya da wani malami da ake izina da maganarsa a mas'ala ta ijma'i ko mas'ala ta niza'i fala yanqarifu al-ijma'u bi mukhalafati shi ko ya saba ijma'i bai rushewa dan ya saba wala yatawaqqafu al-ijma'u ala muwafaqatihi ko ya ba a tsayawa a ce sai an ji me yace ya yadda ko bai yadda ba sannan ijma'i ya kafu shi ba a ma sauraron sa kamar yadda wani yake zargin wata kabila taimu kabila ce ta larabawa wani mawaƙi yana sukan su yake cewa wa yuqda al-amru hina tazibu taimu wa la yusta'zanuna wa hum shuhudu sanda za a ba sa nan ma za a riga a zartar da al'amari in suna nan ko ba a jin ra'ayinsu daman ba sa nan za a zartar da abu in ma suna nan ba a sauraron ra'ayinsu to irin waɗannan ولا يتوقف الإجماع على موافقته باء جرن سيا يدسن إجماعي يقول ولو قدر دا لا أقدر ما أنه نازع في ذلك عالم مجتهد an samu wani malami mai ijtihadi wanda ya hada ala ta ijtihadi za mu zo mu yi magana wata rana akwai lokacin da zai zo za mu yi magana akan ilimi da kuma wa'azi saboda galibi ba a bambancewa duk wanda ya tsaya yayi wa'azi to malami akwai bambanci tsakanin wa'azi da ilimi zaka iya yi wa'azi zaka iya wa'azi in dai ka san aya ɗaya balligo anni walau aya zaka iya wa'azi ka ji ayar ka haddace ka kiyaye ka ɗau tafsirin man jafar ka haddace wasu surori ka kiyaye yadda ya fassara kai ma ka ɗauka za ka iya wa'azi amma wannan ba zai mai da kai malami ba to tafiya ta yi tafiya yanzu ana karatu karatu yanzu ake yi fa to tunda ana karatu ya kamata a fara gane bambanci za mu yi bayani in lokacin yayi ibn taymiya yace walau qaddara annahu naza fi zalika alimun mujtahid da za a kaddara wani malami mai ijtihadi zai yi ja zai ja akan haka akan abin da yake ya tabbata bid'a ne kamar abubuwan nan da muka yi ta faɗa da ibn taymiya ya ta faɗa na kiran wani na bauta ma wani na gina masallaci akan kabarin wani da za a samu wani ya ce a iya yi la kana maqsuman bima alaihi sunna al mutawatira da ya zama wanda aka fi karfinsa sa aka aka ci galaba a kansa da me da abin da ya tabbata a sunna wacce ta zo ta hanyoyi daban-daban wa bi ittifaqi al-a'immati qablahu da kuma ittifaqin da malamai suka yi gabanin sa akan sabanin abin da ya faɗa wato ko da za a samu tahidi wani bahari shakundur a ilimi ya zo ya ja akan wani abu na bid'a ya ce shi yana kai to za a kafa masa hujja kuma a kada shi shine ma'anar maqsum a yi husuma da shi kuma a kada shi da me bi sunnatil mutawatira da sunna da ta zo ta ko ina wa bi ittifaqil a'immati qablahu da kuma ittifaqin da malamai suke tun kafin a haife shi da wani lokaci muka faɗa abu sai ce to ƴan yaran nan dan an samu ƴan masu cewa ƴan yara to mu kuma muna karanta da daddan magana ne da shi kafin a haife shi shi kafin a haife shi akai magana yanzu shine yaro akan magana ba wai maganar muke muke faɗa ba shi yasa salon karatun mu ya canza da nasu mu za mu karanta mu ce a duba littafi kaza wani lokaci mu zo da littafi ba wani abu da muke tattarowa da mu karan kanmu kawai mu muka kirkiro abin mu muka tsaro shi mu zo kawai don mu iya magana mu faɗa a wuce a haka a'a za mu gaya maka littafi in mun rike shafin ba mu gaya maka shafi abinda muka faɗa littafin ka zo ka tsitsiye mu za mu nuna maka littafi karatun ya canza abinda muke faɗa ba irin kawai abinda su suka saba faɗa ba ne su suke ginawa a lokacin wani ma ya zauna bai san me zai ce ba sai magana ta yi magana dai ya ji kawai dai abinda duk ya zo yana faɗa to shine ibn taymiya ya ci gaba da cewa fa kaifa idza kana al munazi'u ma'ana idan ma wani bahari shakundum ne na ilimi shi ya ja za a yi masa jayayya da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da maganar malamai a gabaninsa ba za a kyale shi akan wannan a ce a sallama masa ba a ce wa mutane a tafi a haka ibn taymiyyah za a yi masa husuma kuma za a kada shi da sunna yace to fa kaifa idza kana al munazi to ina kuma a ce mai ja din wanda ya tsaya shi ya koma bangaren yan bid'a ana yana ja da sunna mimman laysa min al mujtahidin baya daga cikin masu ijtihadi wani ba zai iya rubuta maka sadara uku da larabci ba wallahi ba zai iya ba kuma da shi ake rigima akan sai ya tabbatar da bid'a kuma maganar sa yana gwara ta da maganar manyan malamai da muke karanto maganganu wani ba zai ja nassin aya ɗaya ba daidai ba zai ja hadisi daidai ba amma kuma shi yana jin shi mujahidin ne kaga idan idan haka ake ijtihadi ai na gada kowa ma mujtahidin ne da ba wanda zai bar zai zai yadda a bar shi a baya abin ya fi karfin haka to ba shi ba mujtahidin ba kuma ana jayayya da shi wala ma'ahu dalilin shar'i ba da wani dalili na shari'a sai dai fada ya ce ana zagin mutane ya kawai yara sun zo suna zagin mutane suna cin mutuncin jama'a abin da aka manzo Allah yana yi kenan lokacin da yazo yana cewa a koma abota Allah shi kadai me aka je aka cewa abu abu abu talib cewa aka yana zagin ali hatana yana zan manzo Allah ya bude baki ya zagi wani abu ba ba babu wani alqur'ani yake karanta alqur'ani na akwai zage zage a ciki amma cewa aka yana zagi za mu zo wani lokaci mu karanto abubuwan da duk aka gaya wa annabawa kuma ba abin su- ba wannan suka yi ba amma aka ce suna zagi suna kare gima me fir'auna ya gaya wa annabi musa abin da mutanen mutanen fir'auna suka gaya wa fir'auna gan- dangane da annabi musa a tazar musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi yanzu ka kyale annabi musa da shi da mutanensa su ta barna wa kaga annabi musa barna yake to irin wannan da'awa kowa yana iya yin ta kai ma in ka ga dama ka iya zuwa ka ce wani barna wani ƙarya yake wani rigima yake ai sai ka faɗi in ba daidai aka yi ba a jiya an yi karatu an ja nasi ba daidai ba ko an fassara ba daidai ba ko an yi kurakuran i'rabi sai ka faɗa ka ce gu kaza ba daidai aka yi, ko kuma hadisi kaza ba a fassara shi daidai ba ko kuma kaza ba daidai wannan shine ilimi amma an kawai za ka yi magana da baki ko ana da iya ina iya yin wannan magana babu wanda ka fi daɗin baki da za ka fi shi iya wannan magana irin waɗannan kalmomi na gamammu kowa na iya yin su saboda haka abin da ya shafi ilimi in aka ja nasi aka fassara in za ka yi gyara sai ka ce ba daidai aka ja ba ko ba daidai aka fassara ba sai ka ja daidai din ka faɗi fassarar ka jama'a suna ji ɗalibai waɗanda suke karatu suna da ido da littafai a hannunsu duk suna gani yanzu ina ne aka ja daidai ina ne ba- ba a ja daidai ba ina aka fassara daidai ina ne ba a fassara daidai ba wannan shine ilimi amma ka ce wannan yaro ne wannan fitina yake so ya kawo to waɗannan maganganu kafin ka faɗa an riga ka inda waɗannan maganganu suna hana a faɗi gaskiya da tuna an daina faɗa da tuna an daina don tun kafin ka zo ake faɗa wannan maganganu ibnu taymiya din da muke karanta maganganu to saboda haka ba za a fasa kuma karantawa ba kuma wannan maganganu a ji a yi ta faɗa mu mun san ba ilimi bane dan ka ce wani kaza ne wani kaza ne wani ƙarya yake wani yaushe yazo wani su wannan ba in yau aka haifi mutum da tukar da ya ja daidai ya fassara daidai dole ka karba ilimi ba maganar ba maganar tsufa bane ko kai furfura wani bai yi ba ko ka dade kai ko kai tunda aka haife ka ake koya maka karatu shi yanzu aka koya masa ka ce bai iya ba ka faɗi inda bai iya ba shine ba wanda muka iya faɗi abubuwan da muka faɗa muka karanta ba mu iya karantawa ba ko mu iya fassara ba ba wanda muka hana kuma yau ka zo ka faɗa ba daidai muka yi ba za mu gyara matuƙar ka yi gyaran mun ji ba gyaran gangan- gangan- gangar abdunawa ba ibnu taymiya ya ce فكيف إذا كان المنازع ممن ليس من المجتهدين to ina kuma a ce wanda yake niza'in yake ja din baya daga cikin waɗannan masu ijtihadi wala ma au dalilun shar'i ba wanda dalili ya rike na shari'a ba wa inna mattaba'a man takallama fi dini bila ilmi shi ma yafi ya raka waɗanda suke magana cikin addini ba da ilimi ba wa yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir da yake jayayya cikin a- lamarin Allah ba tare da ilimi ba ba tare da shiriya ba ba tare da wani littafi mai haske ba kawai da ka to shi ma irin su yabi su wani da wani ai sun yi wato abin mamakin waɗanda ake cewa fa su suka fara maulidi wallahi ka je ka ɗauko da diwanonin su da suka bari cewa suke Ibrahim ya Allah ne wallahi suna nan a rubuce mun karanta wasu abubuwan anan shikenan kuma sai a bi su akan wannan saboda su sun riga mu ba zai yiwu ba inda haka ake yi tafiyar sunnar da ba za ka zo ka samu sunnar ba da yanzu ana nan a inda ake ba a motsa aji ko ina ba to kuma ba da za a yi ka faɗi sunna ka kwana lafiya dole sai ka samu yan tsangwama masu zagi masu annabawa ashaddun nasi bala'an al'anbiya thumma al'amsal fal amsal wannan hanya ce ta ba ka ce kai zaka yi wa'azi ka faɗi gaskiya kuma kowa yana son ka kuna kafa da dan bid'a duk inda kuka gamu a to akwai magana بل النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه لم يشرع هذا فليس هو واجبا sannan annabi sallallahu alaihi wasallama tare da cewa bai shar'anta wannan ba falaisa huwa wajiban abun bai zama wajibi ba wala mustahabban bai zama mustahabbi ba bai shar'anta shi ba ya zama wajibi ko ya zama mustahabbi fa innahu qad harrama zalika wa harrama ma yufdi ilayhi ya haramta yin wannan din ya haramta duk abin da zai kai ga wannan din kiran wani a cikin kabari yi masa bakance yi masa sujjada yi masa yanka gini a kan kabarinsa gina masallaci ko manzalabi ya hana wannan wa harrama ma yufdi ilayhi ya hana abinda duk zai kai ga wannan kama harrama ittikhadha qubur al-anbiya wa salihin masajid kamar yadda ya haramta rukon kaburburan annabawa da salihan bayi a matsayin masallatai fi sai muslim an jundub ibn abdullah karbo daga sai muslim daga hadisin jundub ibn abdullah أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس كافٍ من زال صلى الله عليه وسلم يبد دنيا دقوانا بير تو آخر من غنغنين سنة كرشي دي الدنيا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد وأن سكا غسن شيء غبانونكم وتوهودا da nasara suna mayar da kaburbura masallatayya ala to ku saurara فلا تتخذوا القبور مساجد kada ku mayar da kaburbura masallatayya fa inni anhaakum an zalika ni na hana ku haka wanda yayi kabari yayi masallaci akan kabari ya ji wannan maganar ya yi aiki da ita ya girmama manzon Allah lafazin hadisin yadda yake a cikin bukhari a cikin muslim كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد suna mayar da kaburburan annabawansu da salihan bayansu da salihan cikinsu masallatai wa fi sahihaini an aisha an karbo daga aisha kamar yadda yake cikin bukhari da muslim radiyallahu ta'ala anha annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala qabla mawtihi kamar manzo Allah ya bar duniya a cikin irin wasicin da yayi a wasicin da yayi kafin ya bar duniya yana cewa la'ana Allahu yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid Allah ya tsine wa yahudawa ya tsine wa nasara waɗanda suka mayar da kaburburan annabawan su masallatai Aisha ta ce yuhazziru ma fa'alu yana gargadi akan abin da waɗancan suka yi kada ku al'ummar sa su yi wannan maganar yuhazziru ma fa'alu maganar Aisha ce kamata yayi kalat aisha ta zo gabanin hakan an gane ko domin da yake kalat aisha kamar waccan maganar ba ta cikin maganar aisha a yadda yake a hadisin qalat aisha yuhazziru ma sana'u wa laula zalika la ubriza qabruhu aisha ta ce yana jan kunne akan abin da su waɗancan suka yi kada al'ummar ta ta yi wa laula zalika ba dan haka ba la ubriza qabruhu da an fito da kabarinsa a fili to amma saboda in aka fito da shi a fili wasu za su zo su ci kasar wasu su zo su yi sujada a kai wasu zo su kwanta wasu su ta kuka su rungume shi ba abin da ba za su yi ba to sai Allah maɗaukakin sarki ya sa masa kariya saboda ya roƙi Allah kada a mayar da kabarinsa ya zama gunki da ake bautawa sai Allah ya sa aka binne shi a ɗakin aji ba za ka iya shiga ba sai ka roƙi waɗanda suke da wato iko da gurin tun a wancan lokaci ba ajin qasim qasim ibn muhammad ibn abubakar da yana so ya ga kabarin sai da ya roƙi aisha da allah ta buɗe masa ya gani tare da cewa ita ita ita ita gwaggwansa ce dan gida ne shi amma sai da ya roƙa kuma duk wannan wata kariya ce Allah ya bawa tauhidi shi ne abin da take faɗa walau la zalika la ubriza qabruhu ba da haka ba da sai a fito da kabarin sa fili walakin kariha an yuttakhadha masjidan amma bai yaƙe kyamaci a mayar da shi masallaci to ibnu taymiya zai zo ci gaba da magana akan ruƙon guri abin nan ruƙon guri ya zama masallaci me ake nufi da wannan sannan ya yi magana akan ka'idar saddu zari'a da abin da ya kama da ita da ka'idar ma muni a saddan zari'a ubiha lil haja zai zo magana akan wannan ka'idar wacce a ƙarƙashinta akwai lissa da yawa idan muka ce za mu shiga ba za mu kai matsaya ba lokaci kuma zai mana halinsa don haka za mu dakata a nan sai karatu na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rahman Rahim wannan yana cewa malam wai an fasa laccan nan ta sufanci daga ina zuwa ina kuma don Allah me ya hakikanin abin da mutane suke cewa annabi ya ce ba zai shekara dubu biyu ba a kabari shin malam hadisi ne ko kuma ko kuma hadisi in kuma hadisi ya inganta na zan iya ganin maganar na farko maganar lacca ba a fata ba kuma mu abin da muka ce dama a wannan majalisi bara a wannan majalisi muka yi magana akan a shigorin maulidi ko kuma dama anan muka ce za mu ware wani lokaci mu yi magana akan mu yi magana akan asalin sufanci saboda ya zama marji daman ba mu ce za mu yi lacca ba ko don dai kawai waɗanda suke tambaya da ma wanda ba sa tambaya in aka samu kaset zai zama ya warware dukkan wannan matsaloli to ko da a ce tallata laccar da muka yi cewa za mu yi ta tada wa 'yan bida a hankali sun kasa bacci suna ta kai kawo ana ta surutu za mu yi tsokana za mu yi tsokana ah to tun da za mu faɗa in ba ba daidai ba sai ka gyara ba to da wasu waɗanda su ma suna tare da 'yan bida'a din da ana dama da su a harkar bida'a din su ma duk ta tasa musu hankali to ko da hakan ta sa mun haƙura wanda ba na jin an haƙura har abada to wannan majalisi na tauhidi da bayanin sunna da hakikaninta ba zai fasa ba wata rana insha Allah mu ware wannan majalisi mu yi wannan kuma ina da niyya rubuta takaitaccen littafi da larabci wanda ya kunshi bayani akan asalin sufancin da masu karatu za su iya karantawa in ta kama kuma za a fassara shi da hausa za a fassara shi tafiyar sunna ba za ta yi ba ba ilimi ba za ta yi ba da koye-koye ba za ta yi ba da tsoro idan da ana jin tsoro to musulunci ma ba zai zo yanzu ba da tun tuni ya tsare kuma yadda yanzu duniya aka yi wuce akan addinin musuluncin gaba daya da kowa ya ji tsoro to da ba za a addinin ba gaba daya saboda haka tafiyar sunna dole haka take dole haka take akwai wanda shi ba zai yi ba ko ba zai so a yi ba wannan duk ba zai sa a fasa yi ba kuma ce ku can mai faɗa mai surutu da zage-zagen mai zagi sai ita yi ba ma zagin kowa ba wanda muka kira sunan shi a nan don mu zage shi wanda muka taɓa zagi akwai kasuka da muka yi shekara ɗaya yanzu da wani abu na karatu da mu taɓa kira sunan wani muka zage shi muka aibanta shi da babansa ko babashi ko kabilarsa ko garinsu ko wani abu ba ba mu taɓa yi ba in kuma akwai wanda ya ce ya ji wannan to sai ya kawo illa iyaka mutum yana da littafi ya faɗo abin da ya faɗa a littafinsa shi ma ya yi littafinsa ya kai kasuwa kuma ya rubuta sunan shi a jiki to me laifi in ni na ɗauka su littafin na a kasuwar a kasuwar cikin garin mu na sun shi ba wani gona je ma na samo shi ba shi ya kawo dan a sayar wa jama'a kuma yayi dan a karanta ko yayi kawai dan aje a aje a gida na dauko na karanta na ce ga abin da ya faɗa aka ji abin yayi muni to me ne ne fi dani a ciki sai a ce kuma na dage shi in mutum yayi littafi ya rubuta littafi in wani abu ne can kai da kai sai matarka a daki ya zan zo ce kai kaza da matar ka kai kai abin nan ba sabon da zai zo ki faɗa amma kai zo kai kai tare jama'a ka faɗa ka rubuta a littafi an kai kasuwa ana sayarwa jama'a na je na so na ga ba kyau na zo na karanta mutane abu kaza wani da ya rubuta a littafin sa kuma sai wani ya ce na zage shi to in zagin ne shi ya zagi kansa kenan dan shi ya rubuta abin shi ya sa sunan shi a baya da bai sa sunan shi ba zan sai dai in ce wani mai littafin da bai sa sunan shi ba zan kirkiro wani in ce shi ne ya littafi to a ai so ake in yi shiru ko iri na masu magana akan sunna su yi shiru ba raban jafar hudu ba ɗaya yi a wani duk ta haɗe garin nan hudu ba ɗaya yi aka yi ta surutu har ma wasu yan muna sunna din suka dinga muna gudu to kun gani ai yanzu kun ƙara ruga su ma suna ta yin maulidi ah yanzu ta fara shi dan bid'a abu muka ce maulidi daman ce na yi fa kuma daman ai in abu ya zo yana neman ya lalace muta masu shi sun fi ta za ka ga sun dage to ana ta zagwangewa ana ta zarewa ana ta tafiya in ka je gurin maulidin hatta yan ganye na unguwar yan wuri ba sa zama ba sa zama gurin sai yara ƙanana ƙanana waɗanda su suna zuwa ne saboda in fitilu da ake sa masu hasken nan ne su zauna ba sa ba sa gane ko to dole ne dole ne abin ya zama kamar hauka ya abin ya zama kamar hauka to kuma dole ana samu masu tasowa kakkace ai jiya an yi maganar yau ya za a maimaita akwai wasu kuma ba su ji ba ah to in haka ne wa'azin sai a daina ai da an yi wa'azin duk abin da muke faɗa ai da an faɗa amma saboda wasu na zuwa ba su sani ba yan sai ka zo ka kana ta maganar tauhidi tauhidi sai ka ga wani a cikin ɗalibanka da guru saboda an daɗe ba a magana guru shi ya shigo tafiyar sunna amma bai san guru ba ce ba amma kana bayani kana bayani sai ji ah ashe fa guru ba ba sunna bane ya saba wa sunna sai ya cire to ai shi haka ilmantarwa take yanzu wanda ya rayu shekara sha biyar bayan zuwa ashirin bai san abin da abin nan wanda shekarunsa bai fi ashirin ko sha biyar bai san abin da aka yi shekara sha biyar ko ashirin baya ba yana buƙatar shi kuma ya sani sannan wasu abubuwa sababbi suna zuwa wanda su ma suna buƙatar a bayani a'a wai sai dai a shi ba ka zama zai yiwu ba in aka yi haka to an ci mutuncin ka'ida ta al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ba a zagi kowa ba ba a daki kowa ba ba a ce a ji a daki kowa ba ba wanda aka ce aje in ya kafa mimbarinsa na maulidi a rusa masa ba wanda muka faɗa akan haka ba wanda aka ce aje a rusa masa yake ya ta maulidinsa mu kuma mun wamu mu zo mu ta suka maulidin mu a shi kenan ba sannan maganar manzo Allah ba zai shekara dubu ba a cikin kabari yau da ban san ta ba ban san ta ba bare in san hadisi ne ko ba hadisi ban san ta ba wani kuma ya ce yana neman ƙarin bayani dangane da hadisin da ke nuna manzon Allah in yi addu'a yana shafawa a fuskarsa hadisi ne munkari hadisi ne mai rauni kwarai da gaske duk shawahid ɗinsa masu rauni ne kwarai da gaske ka'idar ta qawatul hadith fi shawahid shine a samu raunin su bai yi tsanani ba amma in suka yi tsanani to ba su tashi juna ba sai ma su ƙara rushe juna kamar mutane goma ne duk ruwa ci su waye zai zai ba wani wanda zai amfani wani a cikin su to haka su to saboda haka hadisin bai inganta ba shi yasa wasu malamai kamar ibn Abdulsalam yake cewa la yamsahu wajhahu illa jahil wa bai shafa fuskar sa bayan gama addu'a sai jahili ma'ana sai wanda bai san raunin hadisan ba shi yake nufi da jahili da ta yiwu ka ganshi malami ne ko mai wa'azi ne ya shafa fuskar saboda bai san raunin hadisin ba to wannan sai a faɗakar da shi in ya yarda to in bai yarda bai ci gaba a ibnu arafa malami daga cikin malamin malikiya ya ce yin haka bid'a ce ya shafa a jikinsa a wannan ba hujja ba kula uzai karanta shafa ya tofa a hannu ya shafa a jikinsa kai ba karanta kula uzai ka tofa duka shafa a jikinka ba shi da kai koyi da shi ba shine aka ce ka karanta kula'uzai ka tofa a jikinka ka shafa ka tofa a hannunka ka shafe jikinka ba haka manzo Allah ya ba banda na addu'o'i ko ba yi yana addu'o'i amma ba ga inda ya shafa ba bai inganta ba wannan kuma ya addu'a ya tofi ya shafa tufin a jikinsa kamar yadda zai yi wa wani addu'a ta ciwon kai ya kama gurin da yake masa ciwo ya yi masa addu'a in ka haka kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka daga hannu in an gama addu'a ka aje hannunka wani kuma sai ya ga to ya zai daga kuma ya aje bai yi komai ba shi ya saba yana so sai ga wani yana kaiwa kirji wani sai shafa wai to bai shafa to bakin ya ba kafan baya wani damuwa yake yi to gashi yanzu ya daga hannu kuma yanzu duk abubuwan da suka zubo a hannun zai su zube a kan kawai ya sake su zube ba zai shafa ba to wani kuma yake cewa a cikin malaman tarika suna zuwa gidan rediyo a cikin wannan wata suna kara maulidi da shigoyinsu kuma gaskiya suna kuma gaskiya muryarsu ake ji mai zuwa mai zai hana kuma ku dinga shiga kuna warware shigoyinsu da dalilai ingantattu ka saya mana fili za mu shiga ko kuma abu za mu je mu sai filin mu shiga kuma mu gaya maka in ka sayi fili yadda ake saya dan bid'an kai ma ka saya mana eh in ka saya aka ce mu zo mu yi ba za mu iya ba za mu je mu yi tare da bisa la'akari da maganar shekul islam cewa abin da ba shari'a ba kuma ba wajibi ba sannan kuma mustahabbi ba wannan abin zai zamo mummunar bid'a to kenan tun da maulidi bai faɗo cikin koda kuwa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ba zai iya zama mummunar bid'a sai mun gama wannan maganar kai kama karo eh ka samu sukan bara guda uku menene fassarar wani fanayar karimu والنزاع نزاع شيء جاء جا كتي وني يتي ولا يرقريه بايا روشيوا اجماعي بايا روشيوا dan dan wannan marar ilimin ya saba maksuban wanda aka fi karfin sa da hujja kalmomi yake tambaya a gaya masa meye ma'anar su wannan kuma yake me tsakanin tazarar wasu na rubutu kamar su kansu kawai suke yi ba tazarar shekaru tsakanin imam malik da ibn taymiya imam malik ya rasu shekarar hijira tana nawa dubu daya dari da saba'in da tara hijirar manzo Allah tana dari da saba'in da tara ibn taymiya kuma ya bar duniya hijirar manzo Allah tana dari bakwai da ashirin da takwas saboda shekara shekaru ɗaruruwa ne sai ka fitar dari da saba'in da tara ka fitar da ita daga cikin ɗari bakwai da ashirin da takwas ka gano ya rage abin da ya rage shi ne ta zama tsakanin haka ga annabawa magana a kan tauhidi yana rarraba kai annabawa ma haka gaya musu amma kun fasa ba su fasa ba kuma ai ba gatan da musulmi da malami zai maka irin ya karantar da kai tauhidi ba gatan da zai maka irin wannan ka san Allah shi ne mafi girman gatan da zai baka tun a ahalari ake koyar da awwalu ba yajibu alal mukallafi tashihu imani to babu abinda malami zai maka na gata ya fara nuna maka tauhidi manzo Allah cewa Abu Musa abin nan Mu'az falyakun awwala ma tad'uhum shahadatu an la ilaha an yuwahhidullah farkon abin da za ka karantar da su ka nuna musu ya za su kadaita Allah ya za su yi tauhidi yace fa inhum ata'uka lidhalika in sun yi maka da'a akan tauhidi fa alihum anna Allah qad farada lahum salat as-salawat al-khams fi al-yawm wal layla in sun yi maka da'a akan tauhidi to sannan ka zo ka ga musu to ga farillar sallah ga yadda take ga yadda take ga yadda take ga musu rudan sallah musabban sallah da sauran amma wani yanzu kana cikin wato kayi dubu dubu da shirka kuma yake zai koya maka tsarki zai koya maka sallah zai koya maka yadda ya dace yake to yana sa kana gini akan ruwa ka iya sallah ka iya jalsatul istira'a din ka iya ka iya komai amma kuma baka da tauhidi kuma ya iya gaya maka ya ce in ya gaya maka zaka gudu to me amfanin ka zauna gaban sa bai sa ka ka gudu shedan ba ya maka tauhidi wannan shine farko abin da yake wajibi annabawa da shi suka fara kuma shi ya hada su rigima da al'ummomi haka ba za mu yi mamaki ba da ya hada mu rigima da wani ko da wani haka annabawa suke rigima da mutane akan tauhidi wanda sanda za ka zo ka ce a daina bauta ma wani ba sai Allah a daina yi wa kaza a daina yi wa wani kaza shi yana ganin girman abin da yake yi yana ganin wannan da yake yi wa bakanci yake kiran shi yake masa yanka yake kaza yake yana ga babba ne waliyi ne kai kuma ka ce a daina yi masa sai ga ka tsani waliyinsa ka ci mutuncin waliyinsa sai ce kana zagin waliyinsa da kuma mun yadda akwai waliyi duk mun sha wannan bayanai ba ba wani abu bane wanda yake yanzu muka fara shi Allah madaukakin sarki ya mana gamdakatar ya ba mu dacewa wa sallallahu